أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الحاتمي وعلى آله حق قدره مقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقية لا زال للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتومين وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قرب الأقدادي فريد دهري على الإطلاق هاتم الأتميني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مصدق جعلنا الله من أهل السداد والهمة والسدد والأمانة واللطف والتوفيق بجاه رسول الله يا همة شيخ اهدر لنا بهذا المهدر والتعذبي بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زمان دريد الشيرين دشد أشكن جواهر المعاني منا مغانا أكم بيتوتي قدابيو ainani ainani lam yaktubuhuma qalamun ko fi kulli aynin min al-aynayn nunani nunani nunani lam yaktubuhuma qalamun min fi kulli nunani min nunaini aynaini ko ainani wannan zaurancen sufanci jiya mun warware baiti daya a ananiya ainun ainun ainu da ainu da ana da ana to da akwai wujubul ja'izatul wujub ja'izatul wujudi akwai kuma wajibatul wujudi to wayannan gabaki da ana maka magana ne akan hadaran sayyidina rasulullahi da zatul aliyya ainaini ainaini daya shiga daya an samu ittihadi gashi nan kowanne yana da wajahi ainullahi ainaini ainaini lan yaktubuhuma qalamun fi kulli ainin min al-ainaini nunani to in ka auna zaka ga yadda manzo Allah in ka zo wajen in ka zo wajen manzo Allah sai Allah ya ce ka zo wajen shi in ka taba annabi sai ka ji Allah ya ce shi din ne wa ma ramaita ramaita wa ma ramaita walakin Allah arama innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah kaga wannan shi ake magana ana magana ne akan mujarradin tauhidi na ittihadi bainahuma yawa wa falawa rabbika la yunna hatta yuhakkimuka kasami Allah qalla qawla fi tijadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah duk wajen annabi Muhammad ne to amma sai Allah ya ce wajen shi ne kaga ainin biyu ya zama aini daya eh ainin biyu ya zama ainin ɗaya to za mu tashi a nuna ni wa malbaitu sani wa huwa wa huwa nunani nunani ila annunul awwali nunun farko shine anani ya cika kai kanka ana ana kenan li annaka in qulta kaman ka ce ana fi hadal mahal na wannan muhalli wajadta ainaka hiya qa'ilatin zaka ga kanka ne kake faɗa ana أنا في في المسجد مثلا أنا في المسجد كافة أنت في المسجد وجدت عين الحق قائلة ذاك سامكما عين الحق قائلة شمانة شوى فهي نون فيها عينان ووجدت ووجدت عين الحق هي قائلة ذاك جاء أنانيك كي كنا شوى كنا مسلاتي ainul haƙƙi ma yana cewa yana gurin saboda haka akwai gurin da ba Allah babu wayannan karatuka suna rikitar da duk wanda bai sami zaukiya na ilimi ba wato ilimin ma'arifaci da ake nufi yana ci yana rikicewa to kafirci zai jefa mutane babu mutumin da ai masallaci masallaci dakin waye ne haka Allah ya ce wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allah ahada amma ka ta shiga masallaci da ka ga kana gayyato liman a cikin masallaci to liman shine Allah haddaratul abdi ne abdi ne domin liman abdullahi ne to ashe in ka shiga masallacin annabi muhammadu ne to annabi muhammadu nan shi kansa kai za ka iya zama halifansa ne cikin jin abin da kake kai saboda haka akwai gurin da Allah annabi yake Allah baya nan to akwai gurin da kai kake Allah baya nan to saboda haka idan ka kalli kanka shine wannan ainihin farko ananiya cika rashin ganin kanka kuma abin da yake gurin ba kai din ba shine ananiyatul haqqi ainul haqqi ne alqa'ila fa ya nuna ni fi ainani shine nunun nunun din guda biyu ana ana ananiyatuka anta kenan ananiyatul haqqi huwa amma a ana shi ma ana a nan gurin ana ana ne lam yaktubu ma qalamun alqalami ba yin bayani a kansa sai dai ka sai dai isharatun kawai wannan ya maka ramzi ne amana da ishara ne lam yaktubu ma qalamun alqalami ba zai iya rubuta shi wa rure maka shi ba wa manun saniya fayya ananiyatul haqqi haisu ma sami'tahu yaqulu mun zaka ji ubangiji yana cewa ana misal qaulihi ta'ala kamar innani ana Allah a gurin abin da ya faɗa kina innani ana Allah la ilaha illa ana kaga ana can ana fi hadal mahal shi kuma ya ce innani ana Allah shi ma fi hadal mahal wajenta fi tilkar kalimata ainul haqqi hiya qa'ilatun a cikin maganar da baka samu ainul haƙi wato ubangiji yana faɗa wa'ainuka hiya qa'ilatun ita ma harshenka shine ainiyarka shi ma yana faɗa littihadihi ma saboda sun haɗu fi nazar wahidi a kallon abu ɗaya abu ɗaya ake gani watakila kai da kake magana kai kake yi amma akwai wanda yake magana ne da Allah akwai wani mutumin da yake magana da kace ana alhaqu ana alhaqu ko kuma ana fi hadal mahalli ba ana alhaqu ba ana fi hadal mahalli da kace ana fi hadal mahalli wa yake furucin a zahiri amma Allah huwa an daga kulli shay Allah ne yake saboda haka abu guda biyu ne nunun ana alhaqu da kuma nashi a waje ɗaya za su fito waje ɗaya ittihadin da ake nufin kenan an gani wa hada kullu fi nazar al-abd faqat wannan a kallon bawa kawai da ayi wa jallallahu ubangiji ya daukaka an ya kuna hada fi shuhudi wanne da mu cikin shuhudin sa ne a'a bal ilmu subhanahu wannan ilimin sa ne wa idraki wa idraku da idrakin sa wara'a haza suna bayan wannan la taltabisa alaihi al-ahwalu ba a yin lubusu na hali a cikin wannan makamin wala ta taɗi a laila ubudiyatu bin rububiyati ba a yi masa ikhtilafin abdu da rabb subhanallazi asara bi abdihi to da da rububiyya ubangiji ya kira manzon Allah subhanallazi asara bi abdihi tsakanin da rububiyya ne yayi gashi nan da irin wayannan masail din zaka gane dan muhallin da Ubangiji yake magana da kai akwai kaga nan yana magana tsakanin abdu da rabbu ne abdu da rabbu waye abdu waye rabbu ubudiyarka da ake ganinta to da ita yake magana rabbu ne ke fa ananiyatul haqqi huna ananiyar ubangiji ta ji dufi ainaika za a same shi ne a jikinka da aji kana fitar da magana kamar ce innani ana Allahu la ilaha illa ana aina ka ji magana to hakan ne to kuma hakan ne yayi ananiyatul innani ana Allah hikaya gashi ka faɗa kai ka faɗa kuma je na warware wannan ko na da ka ce inna saboda kar ka saboda kar a ce ka ce kai Allah ne sai ka ce innahu huwallahu in ka zo gurin haka ya kamata ka faɗa saboda ka ku zo na lafiya da mutane to amma za ka ce inna ni ana Allah gashi kuma ya faɗa kuma ba kai bane kuma kai ka faɗa saboda haka na niyya biyu kenan ga mai faɗa ga ga hakikan faɗa sai a ce ka ce kai Allah ne in ka zo da ce to saboda ka warkar da mutane kar a samu damuwa sai ka in ka zo gurin sai ka ce to kai ba za ka faɗa ba saboda wannan in ka faɗa to gaskiya na ce kai kafiri ne innahu huwallahu la ilaha illa huwa saboda haka shi ma ka zama kafirin ka zama kafirin ba ka ci gyaran Allah so haka abubuwan yake tafiya to kaga a nuna ni nuna ni ke gashi nan biyu a lokaci daya saboda Allah wallaci an aka fi jazulul insa kamar annabi Musa da yake cewa Allah arini an anzura ilaika sai ya ce lan tarani walakin unzur ila jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani ko maganan take innani ana Allah ai bishiya ce to bishiya ta kai darajar dan adam ne wala karkar ramna bani adam to gashi an daka Allah fiha to ashe an daka Allah fil insan wannan ya fi sauki ya fi saboda karamci ne to shi kuma ya fi girma shi babu abin da ya girma kamar shi to irin wa'annan an gane wala ta ka al'arai rubuce su biru fa ananiyatul haqqi huna tajid fiya aynaka wa aynu sabit tayni naka ga duka suna nan bin nazar al yaqini da kallo na yaqini wa kashful iyani kowa zai gane fa ananiyatul fiya aynuka wa aynuhu ananiyarka a ciki zai ga ainihuka wa ainihu ne wa ananiyatu fiha a ciki ma ainihu wa ainihuka ne fi kulli nunin minan nuna ne ainani a cikin kowane nun da wannan nun da wannan nun akwai ainu na gani wa hada ma yasmu bil waqtu da abinda lokaci ya faɗa muku kenan da shi wasu ma yasmu bil waqtu abinda lokaci ya wace ne wa wara'ahu bayan wannan ma la yahdur qattum alal bali in ka ce za ka wuce wannan gurin kuma to hankalinka ba zai kai ba ka ja ka faɗi kawai yadda ka gani amma bayansa ƙwaƙwalwa ba ta iya ɗauka domin abin da yake bayan ƙwaƙwalwan za ka fara tunanin to kai ma shi ne shi ma kai ne wannan tsefin ma'arifa dole sufanci ne ya tsefin ma'arifa sufanci ne ke da wannan wala tukshif anhu da'iratul maqali ba a yi budawa da'ira na magana ba babu wata magana da aka buda mata wannan da'ira in ta hadin imla'i alaina gwargwadon abin da shawsi ya neman rubutun su kana radiyallahu anhu al-alimul allamatu darrakatul fahama sai dai muktar bin talib tilmisani a gurin sa aka samu wannan ajalli a shafi sai na radiyallahu anhu yana daga cikin mafi manya daga cikin sabon shauci jani wa kabaruhum ilman wa awsahum yana daga cikin manyan su wajen ilimi kuma yana da yalwa wa min hadihi na kaltu a rubutun sa na ciro wannan ji sayyidi ali al-harazi wassalam ga wannan rikicin ya ka da mazaje shi ma wa sa'altu radiyallahu ta'ala an anil jinn mun tambaye shauci jani akan aljani hal yadkhuluna al-jannata shin aljan zai shiga aljanna wai sana amuna fi alkal adamin shi ma zai duk irin ni'imar nan mata da sauransu shi ma zai ji daɗi kamar yadda ɗan adam zai ji am la nasiba lahum fiha ko kuma ba su da rabo cikin haka wa hal yarjuna turaban kal hayawan su ma za su zama kunu turaban ne kamar dabbobi amla ko ba haka ba shi su dani wannan maganganu ya tafi akan ulama'ul kalami malaman da suka tafi da karatun ya wuce musu ya suka tafi da hankali da suka tafi da hankali ya suka ɓace sai shi wajen yace duk kyale su ga nususu ne ga nassi fa jabar sai lawan bi kauli sai shi wajen ya amsa ilam ka sani annal qawlan da zai jibul masiri ilayhi maganan da zaku komo kansa wa huwa ainul haqqi was sawabi shine asalin gaskiya shine kuma dacewa أن الجنة مستوون مع بني آدم da aljanu da mutane sun yi daidai fi umumu takalifi kowa an sa masa takalifanci bilkiyan da amrullahi amran wa nahayan kowa an ce masa ka ji Allah ka yi ka bari ta hariman a haramta ma abinda aka haramta wa mutum an haramta wa aljani wa wujuban abinda aka wajibantar da mutum an wajibantar wa aljani wa fi umumin risalati ilayhim babu wanda Allah yanda Allah ya sa ma annabawa su kira mutane sun kira aljannu wa da'watun ila Allah an kira su zuwa ga Allah la farqa bainahum babu bambanci wa baina bani adam da da banu adam fi hadha al-amru a cikin wannan lamari alladhi zakarna wanda muka muka ambata bi qawadi'in nususi da nasusi yanke bi qawadi'in nususi da nasosi yanke alkitabun wa sunnatun wa ijma'un da littafi qur'ani da hadisi manzala da ijma'in ijma'i amma da kitabu na farko qur'ani amma zakarahu Allah ta'ala anhum abinda ubangiji ya ambata akan su aljanu fi suratul ahqaf wa fi suratul jinni wa huwa sarihun dukkan su a bayyane la yaqbilu tawilat baya karban tawili وأما السنة أكن سنة فقوله صلى الله عليه وسلم فدي من ذا الله بوجست إلى السكالين أن توروني زوغا متن دا الجن بوجست إلى السكالين الإنس والجن كنا وهو حديث مجمع على صحته وتواتره حديث ما كي حد التواتر bayan ijma'i akan sihirsa kullu man yataqada hilafu duk wanda yace ba haka ba kafara saboda duk hadisin da ya kai haddin tawaturi in ka karyata shi daidai ke da kaya karyata rashin qur'ani wanda suka rawato tawaturi daga kan riwaya daga sahabbai goma tawaturi wani aqada ijma'an ummata ala hadha malamai kuma sun yi ijma'i akan haka fi umumin risalati lana wa lahum malamai sun tabbatar da cewa an turo annabawa dukkan sun zo suna kiran aljanu da mutane ne ba akwai wanda yake kiran mutane banda aljanu ba saboda haka in aka shi samu daɗin daidai to su ma kuwa duk za ba su daidai kenan inna minna salihuna wa minna duna zalika kenan ko wa umumu da'awatina an game kiran mu da wa da'awatihim da kiran su illahi ala la yasa'in rasuli sallallahu alaihi wasallam a harshen manzo Allah wa fi umumi takalifina wa takalifin da kuma cewa abinda aka sa mana haramun ne an sa musu abinda aka ce mu yi an ce shi bi qiyas bi amrillahi tsayuwa da al'amarin Allah wa iskan al'amr hakaza tunda abin ya zama haka wa mutasawuna lana fi ma yastamil alaihi umumul khitab ilahi to mun muna daidaituwa idan da ka shiga aljanna to aljani mumini ma zai shiga aljanna idan da ka mutum zai shiga wuta fasikin aljani ma zai shiga wuta eh saboda khidabul ilahi ne wannan buwi domin Allah ne yayi magana in an yi zai yi kaza manzo Allah ya fada taqrirus sawab wal iqabi tabbatar da samun lada ko kuma azaba nan aqa Allah wa samu wanda yaji Allah zai samu sawabun man asahu zai samu iqabun Allah kiyaye mu wa dukhul jannati shiga aljanna mu dai ne wa tamatu biha jin dadin da zamu yi a cikin aljanna su ma aljanu za su ji biha liman ata Allah wanda ya bi Allah au gafara lahu ma'asi ko Allah ya gafarta masa zunubansa wa kana mu'minan minna yana daga cikin mu'minai kenan daga cikin mu wa minhum da su kuma wal azabu bin nari za su iya shiga wuta wa dukhulaha da su je ta lima a sallaha ga wanda ya saba wa Allah wala ne yafir lahu wanda Allah bai gafarta masa ba minna wa minhum da mu da su yashhadu li hadha qawlu subhanahu wa ta'ala ga dalili shine fadin ubangiji wa ma rasanna ne rasulun illa li yuta'a bi iznillahi kaga wannan ke dabul ilahi kenan wa ma rasanna ne rasulun annabin nan turo muku ban turo muku ba illa li yuta'a sai dan a bi shi bi iznillahi da izinin Allah to annabi kuma an turo shi ne ila sakalaini kage saboda haka to ashe kenan Allah ya faɗa in sun bi aljanu suka bi annabi shikenan sun bi Allah hidabullahi kenan fa ya sadiqatan fi kulli ma ursila wannan gaskiya ne cikin duk abin da aka turo ilayhi zuwa gare su liman amana billahi ga wanda ya bada gaskiya da Allah wa qama diri ayatin hududihi ya tsaya yana bin yana kiyaye haddodin Allah wa ahkami da hukuncinsa amran wa nahayan abin da aka hore shi ya bi abin da aka hana shi ya bari fala farka bainahum babu bambanci tsakanin su bainal adami ne tsakanin su dan adam fi hada shumuli akan wannan matattara na ar-risala na annabta wa da'watu ila Allah da kira zuwa ga Allah wata kalif bi qiyam bi amrillahi cewa dole ne a tsaya a yi sallah ko azumi ko zakka ko haji qala subhanahu wata'ala ubangiji ya ce tilka hududullahi wannan haddi ne na Allah da yasa wa man yudi Allah wanda yabi Allah wa rasulahu yabi manzo Allah yudkhilu jannati jannati zai shigar da shi aljanna kaga mu da, da mutum da aljani kenan tajarimin tashi al-anharu akwai koramai da suke gudana a cikinta a ƙarƙashinta haliji na fiha za su dawoma a cikin zalika fawzun azimi wannan rabo ne mai girma Allah ya bamu eh har aka ila qaulihi muhinin wanda ya wanda ya saba kuma ga yadda zai kasance mustamilatun bi jami'a hakaniha duk wannan sun tara hukuncin ala kulli fardin min afradil mursalin kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun annabawa ilayhim zuwa gare su allazi amara rasul bi da'awati ila Allah wanda Allah ya hori manzo da kiransu zuwa ga Allah. Wa kala subhanahu wata'ala, Ubangiji ya sake cewa, wa mun ya amal min salihati wanda ya aikata aiki mai kyau min zakarin aw unsa namiji ne ko mace wa huwa mu'minun yayi imani fa ulaika yadkhuluna aljannata za a shigar da shi aljanna wa la yuzlimun nakira ba za a ba za a saba masa ba za a kasa cika koda kamar farin fatan da ke bayan dalilin wahiyar mustamilatun ala kulli man ursila ilayhi wannan duk ya tattaru akan duk wanda aka turo zuwa gare su a rusul wa ko ilayhim rusulu wa da'a min lillahi ya kira su kuma zuwa ga Allah wa qala ta'ala ubangiji ya sake fada fi haqqi ulul albabi ma buta kwayan hankali min almu'minin daga cikin mu'minai har sai a khabara anhum ta gun da aka bani labari annahum qalu rabbana inna sami'na munadin yunadi rabbana Ubangijinmu, inna na sami'ina mun ci munadiyan yunadi mai kira ya kira lil imani da mai imani, mun mun yi imani, ila kauli min zakarin aukunsa namiji ne ko mace, bai mushtamilatun ala kulli man ishtamalat alayhi risalatu. Wannan ya tabbatar maka da duk abin da manzanci ya ya zo da shi, wa da'wati ila Allah da kira mutane zuwa ga Allah, min jinnin wa insin ko mutum ko aljani. Wa qala subhanahu wa ta'ala Ubangiji ya sake cewa وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات الله يلقوري ومؤمنين ماذا دمات شجاع الجنة تجري من تحت الأنهار شما akwai anhar korabe da suke gudana a ƙarƙashinsa bayya mushtaribatun aidan shi ma ya haɗa wa qala subhanahu wataala ubangiji ya sake faɗa innal ladina amanu wanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki mai kyau kan lahum jannatul firdausi nuzulan za su samu jannatul firdausi nuzulan shine masaukan da za a yi musu wa kullu hadhihi al-ayat dukkan wayannan ayoyi wa amsalha da misalanta mushtamilatun ala kulli fardin ya tattara ne akan kowane ɗaya daga cikin marsulin ilai wanda aka tura masa aka aka kira shi zuwa ga Allah annabi ya kira shi wala yantafiq lahu sadaran ba zai waiwaya ko da sadaran fil auraki cikin warka mai mayan kudu hada babu wanda zai faɗi haka fa inna tilka tahayyulat aqliya kaga maganan can baya kenan dama na ce muku an sha wahala kansa fa inna tilka tahayyulat aqliya tunanin hankalin mutum dan ba mutane bane aljanu ne ba za su shiga aljanna ba ko kaza magana ne na hankali bayyinatul bayyinatul buqlan dukkan sun bashi bin nususi ko بالصريح نصوص الكتاب والسنة سوى لك قرآن حديث كما ذكرناه عنيفا كما ينمك بابا وفي غيرها قوان انت وفي هذا كفاية لمن تعمل وانا كده الوراك وانا يشي كما باسنا يما دوبا مغانا بنشيو تزاني وان النصوص سن شيكا فزاني شوى الجنيل شوى الجنة يجب نئمة كما يندك ما كي وهلا الله يردد ايكنك الله يردد ايكنك انت عن حتى محدنا سيد المختار بن طالبي من املاء شيخنا رضي الله عنه wannan shi ma an samu shi daga cikin at-tilmisani ne Muhammad al-Mukhtar ibn al-Talibi al-Tilmisani min hifzi wa lafzi haka ya rubuto hifzan wa lafzan wa sa'altu an tambaye shi wajen radiyallahu anhu an hakikatu tasawufu menene tasawufu hakikata فأجاب رضي الله عنه shehu jani ya amsa bi kauli da faɗinsa ilam ka sani anna tasawufa shi abin da ake kira tasawuf ko imtisalu amrun shine bin abin da aka hore ka wasu nabun nahi ka nisanci abin da aka hana ka fi zahiri wal batini a zahiri da baɗini min haisu yarda yadda Allah ya so la min haisu tarda ba zaɗinka ba min haisu yardar rabu la min haisu tarla anta ba kai ka zaɓi abin da ka shirya wa kanka ba abin da aka zaɓan maka ka bi shi yake kira tasawuf eh Allah ya hana yanzu misali ka zo ka ce kai wannan ruwanka a gurinka ai yawan shan sama ai haramun ne Allah ne ya haramta maka saboda haka kana neman yardan Allah da haka kamar kamar kushe saboda haka shi ya gaya maka mai tsarki ne wa an danna mina sama'i ma an ɗahura ne eh saboda haka ganin daman ka ne ka yi amfani da shi amfani ka ganin daman ka ne ka ce ba za ka sha ba ruwan Allah kuma amma ka zo ka ce ai sha kaza ko kan nemo wani abu sam ba da shi ake neman yardan Allah a sufanci ba abinda Allah yake so ka bi umarni ka bar abin da aka hana wannan an ce kayi kayi wannan an ce ka bari ka bari min haisu yardar rabbu la min haisu tarda anta abinda Allah ya yarda da abin da abin da da Allah ya yarda da abin ka bi shi abinda Allah kai ba abin da kai yarda da shi kai ba Na'am. Wasatu radiyallahu anhu an tambaye shi wata jani an haqiqatul wilayati. To menene haqiqan wilaya? Wilaya me haqiqarta? Fa jaba radiyallahu anhu bi ma nasahu. Shau jani ya amsa yana cewa alwilayatu amatun wa hasatun. Wilaya kashi biyu ce. Akwai amma amiya, akwai khasiya. Amiya fal'amatu wulaya amma hiya min adam alayhi salatu wassalam ila isa ita ce a dunkule daga annabi adam zuwa zamanin annabi isa wal khassatu ta khassawa hiya min sayyidil wujudi ila hatimin ila ila al khatam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga hatamul wilayati wal muradu bil hassa abin da ake nufi da hasa nan wannan karatun yana da ƙarfi shin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wulayin aka zo kan hatamul wulayati shikenan babu wani wali a'a akwai kujeran da ake su suke haifan kanana kamar da aka san uba yake haifan ɗa shi muridi da shehinsa kamar ɗa da uba ne kaman ɗa da uba ne haka abin yake tafiya wannan abun ruhi shi yasa ke kiran shi abun ruhi uba na ruhi saboda haka kai ɗansa ne ɗa na ruhi suna kiran ɗan ruhi ya fi ɗan ɗan ɗan zahiri eh domin ɗan ruhi shi ana samar da shi ne da harshe da yawun baki mai tsarki mai komai amma ɗan jiki ana samar da shi da maniyi ne shi kuma na jasa saboda haka samuwan wannan ɗan ya fi wancan wancan ana samar da shi da sha'awa ne wannan kuma ba da sha'awa ba ne wannan ana samar da shi mujarradin ɗa ne wanda kawai ya tsallake babin sha'awa ya shigo cikin babin yadda shi ne suke kiran shi ɗan ruhi to in aka same ka in aka ƙinƙe ka a nan to kawai tafiya za ka yi baka za a ja ka ne ka tafi ya sha bamban da wancan ja ɗin to abin da ake kira shin bayan shautu ya ba za a samu wani waliyi ba a za a samu to amma wace kujera wace kujera za a iya samu wulayatul ammati wai wulayatul khassati to yanda abin yake dai mu je gaba kaɗan amma wal muradu bil hasati huwa man ittasaba sahibu bi akhlaqil haqqi shi wulaya ta hasawa shine mutumin da ya siffantu da siffan ubangiji salasu ne ati alal kamali ya kiyaye ɗabi'u guda ɗari uku dukkan ɗabi'un suka yi daidai da kai walan yankus min ha wahidan bai tauye ɗaya ba tare da hadisi ya ce inna lillahi salasu ne atu halqun Allah yana da ɗabi'a guda ɗari uku mani ta bi wahidin min ha da kallar jannata duk ɗaya in ka ɗauki ɗaya kai ka zauna shi ya shiga aljanna da ita to wanda ya yi istiwa'i ya haɗa ɗari ukun shi ake magana a nan wulayatul khassatin sauran waliyai sun samu irin wannan wanda kafin zuwan annabi muhammadu babu wanda ya haɗa wayannan guda ɗari ukun baya yiwa sai ya zamo na'ibu rasulullahi to a wancan baya shin waliyan su kansu annabawan matsayin nuwabu rasulullahi ne annabawan da annabawa aka kira su ba da waliyai ba saboda haka waliyansu ba za su haɗa wannan abin da su wa'incan annabawa suka haɗa ba domin annabi yana sama da waliyi to kujerunsu kuma na nubuwa ne saboda haka waliyansu ba su samu wannan ba amma mai abin da ya zo da kansa wa sai da sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallama shi ga baki daya duk wanda ya zo a karkashin sa ana samun waliyan da suke hada wayannan ɗabi'un guda ɗari uku ɗari uku to amma su ne a kabiru wanda kowane ɗaya ka ɗauki ɗabi'ar kawai da ka kai inna lillahi salasu mi'ata hulqun man ittasal bi wahidin min hada khalal jannata imam turmuz ya fito da shi daga hakimu turmuz ya fito da shi a cikin nawadirul usuli daga riwayan abu sa'id al-khudri jam'ul jawami na imam suyuti ma ya kawo shi wa hadha hasun bi sa'id al-wujudi ka gani ko wannan a samu a cikin wanda ba annabi bai dauki wannan to al'umma annabi muhammadin kaga wancan duk al'umman amma ka bugu ɗaya kenan to kaga a cikin al'umma ne mamurin kuwa ɗaya ma an ka haddace ka ɗauka za ka shiga aljanna yaya an ka samu ɗari uku ka ga wanda suke bayan ka yaran ka ne to saboda haka nawa ne suka iya ɗaukan akwai wanda suke da ɗari akwai wanda suke da ɗari biyu akwai wanda suke da ɗari uku misali wanda ba su kai su ba ko kaga suna kasan su ne a cikin tafiya na'am wa za su bi sayyidul wujudi wa min warasi wa min wa min warasi da wanda suka gaje shi min al'aqaba bi hadhihi al-ummati daga kurban wannan al'umma ash-sharifa madaukaka ila al-khatmi zuwa hatmu hakaza qala haka nan aka ce wani sabahu lil hatimi an ce imam al-hatimi ne ya faɗi wannan ibn al-arabi al-hatimi saboda shi kuma a cikin waliyai babu wanda Allah ya buɗa masa ya leƙa walittaka ko akwai shi to ba a samu wanda ya bayyana kamar nashi ba shi ne wanda ya fito hatul makiya e shi duk wani irin wannan kulle-kullen Allah ya nuna masa in ya nuna masa ko da mutum yana barzahi ne kafin ya zo duniya ko yana barzahi bayan ya koma ga Allah yana iya haɗuwa da ruhin sa yi magana ibn al-arabi al-hajimi eh yana barzahi ai shi yayi magana akan shehu tijani shine hatimul wulayati sai da kai shekara 600 tukunna shehu tijani ya bayyana kuma ya faɗi siffansa da abubuwan da zai gamu da shi a zamaninsa to irin wannan kaga kuma abin da ya faɗan sai da ya faɗi sunansa ya faɗi alkunyansa ya faɗi garinsa ya faɗi irin abin da zai gamu da shi a zamaninsa amma sai da aka yi shekara ɗari shida tukuna ka shi da kuma duk abin da ya faɗan ya zo kaga za ka ce waye gaya mar ka gani to wayannan shi ne kuma kada sai na radiyallahu anhu wala yazimu min hadhihi al-hususiyati ba da zinta ta wannan hususiya allati ittisafun wanda shine siffantuwa bi akhlaqin da ɗabi'u alal kamali na kamala an yakunu kullum ala min ghairihim ba wai dan wanda ya zamo ya samu wannan ya fi wani ba ya fi kowa wani kuma daga cikin waliyai a wani ta hassusi ne fi kulli wajen ba ta kowane fuska ba ne bal kad yakunu man lam yattasi biha za a samu wanda ba yi da wayannan ɗabi'un guda ɗari uku a alamin gairihi ya shi wancan kwamfil makami a cikin makami wa'azunuhu ya ce ina zato ya shiru ila nafsi a lokacin shautar yana ishara ne a kansa eh lokacin bai kai bai kai ga domin ya hau kan hatamiya mai jawahirul ma'ani mai rubuta jawahirul ma'ani ya rasu an fahimci abin da ke nufi wannan yake cewa shaujani yake cewa su makar sai na wala yalzau min hadhihi al-hususiyati allati ittisab bi akhlaqi al kamali kar ka ga cewa wanda ya samu wannan siffofin guda ɗari uku shi ya fi kowa ta kowane fuska ya ce a ba haka ba ne bal kada ya kunu manan ya tasiu biha za a samu wanda bai haɗa wa'innan ba a alamin gairi itul makami ya fi wani sai ce wa azunnuhu yashiru ila nafsi ina zaton shehu jani yana magana ne a kansa wa babul akabiri da waɗansu daga cikin manya la'annahu ahbaru sayyidul wujudi domin manzo Allah ya bashi labari بأن مقامه أعلى من جميع المقامات مقام سيأتي دكم وإنسو مقاموني ألوكا تنكم بكي كان حتم الولاية با دومين سيدي علي الحراج دي سيدي فوما قال الله تكون يكي كان أبن أكي نيما كما تقدم انتهى من إملاهي يا يا سيأتي وجدا يي إملاهي سألينا رضي الله تعالى وسألته رضي الله عنه ما تنبي شو تجاني أنا حقيقة العلمي to me hakikan ilimi fa jaba radiyallahu anhu sai shehu jani amsa bi qawli ilam anna haqiqatul ilmi shi haqiqan ilimi hiya malakatun ta'asir fi shasin wani abu ne kaman tamliki na kaman mala'ika haka wanda yake saduwa da mutum bi hasabi istiqra'ihi gwargwadon tabbatuwar sallar da waɗin ilimi wajen kiyaye ilimi wa ƙawaninihi da kiyaye ƙa'idodinsa, ya ƙadiru bi sababiha yana da iko da wannan sababin an yarfa a jami'a wujuhil iskali duk wani abin da ya zo na rikitarwa zai ce ba haka bane kaza ne wa talbishi an dalika ilimi duk abin da aka jona wa abin zai ce kai abu kaza kaza ne kaza ba kaza bane misali kamar ni shaujani yake faɗa akan iyayen manzo Allah a iyayen Annabi Ibrahim ya ce wa iskara ibrahimu li abihi azara sai ce to iskalin da tajbi iskalin da talbisin ce wa iskara ibrahimu li abihi azara ya ce wannan ya nuna faɗan wannan kalman kawai ya nuna annabi annabi ibrahim azara ba mahaifinsa ba ne saboda shuhuransa a garin ai dan babban gida ne kuma yana magana ne da mutanen garin da kowa amma ya ce wa iska da ibrahim li abihi azara to ai a shuhuransa sai dai ce wa iska da ibrahim li abihi kawai sai ya shuru saboda kowa ya san waye baban shi amma in ya ce azara to wani uba ne daban to wannan shine wannan istikira ne dawabidal ilmi wa qawani ne ce in kuwa qur'ani ya faɗa haka to zai zama yayi gwaranci a fasahan qur'ani ba halin ya faɗi cewa wa iz qala ibrahim li abihi azar a ce azar kuma ana nufin baba annabi ibrahim ne ce dan uwan baba ne zai kasance saboda shuransa ka'idan ilimin abin da zai faɗa wa iz qala ibrahim li abihi sai ya shiru to an san adar baban shi ne saboda yana magana ne da wanda suka san shi a garin an gane ko to irin wannan yake magana ya ci fi bi istishadat wa an ya ci zai zo fi bi istishadat da kafa dalili tafas tafassala haqaiqu zalika ilmi zai rarrabe hakikan wannan ilimi min mujazati da mujazi wartibatin da ɗaure lawazimuhu lazimin su min malzuma ci daga abin da suke lazimominsa wani fasala zai rabe ma yujabul farqa abin da ya cancanta a raba bayan almuftarikati nan ya zamo yayi nan wannan ma ya zamo yayi nan min gairi an yasma zalika min madarisati kutubin wala ta'limin ba tare da ya ji daga makaranta na rubutu ko na sanarwa ba wala mutala'atu kutubin ko kuma mutala'an littafi wala tafhimin ko kuma fahimta bal bi hasbi ma tuti qutul malakiya gwargwadon wannan malakatu tahsil fi shahi abin da yake sa ake fahimtar karatun a jikin mutum shine marakiya din nan la suratul manqula ba sura na cirowa ba wal manqula wal wal manqulatu indahum abin da aka ciro imma an kuwata daruraci ko an fitar da shi ne na kuwa na daruri wa imma an asma'il habariya ko kuma an ji shi ne daga labari intaha min iblahi radiyallahu alaina shau iya abin da ya rubuta mana kenan wassalam amince tabbata gare shi wasaltu ana haqiqatul wali an tambayi shau jani me haqiqan wali fa jaba radiyallahu anhu sai shau jani amsa bi kauli da fadin sa haqiqatul wali haqiqan wali man tawalla Allahu amrahu man tawalla Allahu amrahu wanda ya bawa Allah kansa idan ka bawa Allah kanka ka yadda kenan duk abin da Allah zai yi kayar da ka ba wa Allah kanka to kai ma sai ka saurara ka ga yadda Allah shi kuma zai maka shine man adali waliyan faqad azantu bil harbi ayi bil hususiyati ma mushahadati af'al al haqi da hususiya da kuma ganin dukkan aiki na Allah ne wallahu halakakum wa ma ta'maluna wa maratan qala mushahadatu al af'ali wato mushahadatu al af'ali was sifati قلنا له sai muka ce masa ay jahalul waliyu والعالم من أحكام الشريعة المطلوبة بحقه شن ولي زي زمو جاهلي عارف زي زمو جاهلي وندا زي ya jahilci wani abu daga cikin hukuncin shari'a wanda ake nema cikin haƙƙinsa kala na'am ya ce ƙwarai zai zai illa bi ta'limi wa su'al sai ya yi tambaya ko ya karanta akwai abubuwan da ba kowane abu ne don kana wali da ka san shi ba haka ba sai ka karanta ka gane ko ka yi tambaya ka gane eh wala tufadu min gairi ta'allumin ba a kwaran yi wa mutum ba tare da ya sani ba illan na illan nadza sai daidaiku daidaiku kaman alil khawas kaman wannan bawan Allah na addabagi abdulaziz dabbagi kaga annazar kenan ɗaiɗaiku waliye ne ɗaiɗaiku wanda su kuma aka suka musu komai amma kuma ba tare sun yi karatu ba ba su suke da yawa ba sauran da ta'alimi da su'ali ake kaiwa ka gane wani abu eh min al-arifina wala yadu ma'rifata akan shari'ati ba kowa ne ke kewaye ilimin shari'a ba wajami al'ulumi da dukkan ulumu allati ya taji ilaihan nasu wanda mutane suke bukata illal fardul jami'i sai in kawo wannan kujera fardul jami'i shi yana kallon komai ne domin yana ganin manzo Allah yana tare da shi cikin dukkan lamari la'annahu domin shi ko hamilul shari'a shi yake dauke da shari'a fi kulli asarin a kowane zamani walau kana ummiyan ko da ummiyi ne bai iya rubutu ba lan tasbaq lahu qira'atin ba ku taba sanin yayi karatu ba in ya kan wannan kujeran wannan ilimin zai zo masa qala shaul niyashi rahimahullahu alwilayat minhu taqaddamat ha khidmatun wato wilaya an gabatar da khidma a kansa wa qala shaykh radiyallahu anhu shaujani ya ce hiya mahadul maniyya minnati tsantsan kyauta ne ta kaddama ha mahadul hidimati idan ka yi hidima sai tsantsan kyautan ubangiji kuma a zubo maka da shi shine man haddamna kaddamnahu na ga za mu tsaya a nan domin za mu shiga inna da'iratul wali aw sau min da'iratin nabi ko shine magana rana da'iran wali ya fi da'iran annabawa a ba dole bane shafin ya zo daidai shi ma dai zai ji zai ji ma in ma hakan ne da yake zaton zai gaba abin ba aka ba yadda yake zaton bane eh ina da'iratul wali aw so min da'iratul nabi wato kila in shi din ne ma dai zai ji muna da rai insha Allah saboda sai an gane abin da ake nufi cikin abu tukuna kafin ya bayar zuwa ga ko zanmu ko madafu الله يسلمكم الله قال ابن السماء الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا هاتم لما سبق أن يسر الحق والحق ولا هدي إلى سرادك المستقيم وعلى آله حق قدر المدار العزيز صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن أو مكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين فاتحة